آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Laraba sha bakwai ga watan Rabiul Awwal hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara bakwai, a kalandar nasara kuma goma ga watan tara biyar, kamar yadda aka saba muka saba a ranaku irin wannan muna karatu a wannan littafi mai suna ko mai taken addu'arul bahiyya na ɗaya daga cikin malamai al'allama Muhammad ibn Ali ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira na shekara 1250 kenan farko farkon karni na goma sha uku a kalandar addini yanzu muna karni na goma sha biyar shekarun kamar ɗari biyu da wani abu to darasin da ya wuce mun karkare matsalar al-li'an matsala ta li'ani wadda take faruwa tsakanin ma'aurata kuma wadda take samo asali daga shi miji domin kore ciki ko kuma kore ɗan da ma aka riga aka haifa hukunci na musamman wanda inda ba su bane ba haka za a yi ba inda ba miji da mata bane shi miji ya kawo wannan motion din za a nemi ya kawo shedu ne amma yana da alfarma da wata miza ko wani fifiko ko wani matsayi da aka sai aka shar'anta wannan li'ani inda za su yi rantsoyi guda biyar daga ƙarshe a raba tsakaninsu kuma ba za su ƙara aure a tsakaninsu ba har abada to daga ƙarshe akwai ɗan abin da za mu aka yi malin sunu sai tambaya na cewa za su iya yin aure in ɗaya daga cikinsu ya zo ya tuba amsar da na bayar ɗin ita ce e ita ce fatawa ta su abu hudaifa da hudaifa kai da mutarrif da su sa'id ibn al-musayyib su wannan akan akan wannan fatawar suke idan mijin ya zo ya ce ya janye abin da ya mata to za a yi mashi bulala ta kadafi kamar yadda bayani ya gabata a can daga nan sai sai su waɗannan malamai suka ce to ya halatta kuma su yi aure abinda ban faɗa ba shine fatawar jumhur jumhur na malamai sun ce ba za su yi aure ba ai tunda an riga an yi waccan matsaya ita ce fatawa ta su Abdullahi ibn Abbas Ali ibn Abi Talib da sauransu cewa ba za su yi aure ba ai tunda an riga an ja wancan layi to shikenan saboda su abinda kuma suke ƙara hango an suka dawo kuma suka yi aure ai ita zuciya ba ta da kashi za ta ga abinda za ta rika tuna irin abubuwan da suka faru kuma kullun za ta yi tsammanin faruwar ma irin haka tunda har ya riga ya yadda har aka yi li'ani duk da zafin da ke cikin lafuzan li'anin da firgitarwar da ke ciki amma dai ya iya shanyewa daga baya zo ya cinye aman shi duk da haka sai a ce to shikenan za a yi mashi bulala ta hajji ta ƙazafi bulala tamanin za a ɗauko ɗa a bashi ba za su yi aure ba sai dai a ci gaba da zama ana tare ko na 'yan siyasa to wannan shi ne ɗan ƙarin hasken kawai da zami wannan shi ne darasinmu na hamsin da takwas kuma za mu tashi a babi na idda matsaloli na idda mala ya bashi take yake cewa babu li'iddati babin da zai magana akan idda in an ce idda wani zama ne na daku da mace za ta yi sakamakon alfarmar aure yakan faru ko saboda saki yakan faru ko saboda rasuwa sakin kuma kusan kowane iri kila sun yi saki ne da fida saki da muka wuto a baya na fansa ta bashi wani abu sai khuli kenan ko kuma saki ne da aka raba a kotu saboda gazawar shi wajen iya rike ta ko abinci ko wani abu makamancin haka ko kuma saki ɗaya ne mata saki raja'i ko kuma saki ne mata saki batti saki ba'ini kenan wanda babu komai a tsakani a ko ko rasuwa yayi a ko kuwa yayi tafiya ne ya zama fakudi an rasa inda ya nufa a ƙarshe kotu ta yanke hukunci cewa kamar babu shi da haka a raba auren ko ma dai ta ina ta zago aka ce yau da miji da mata sun rabu to wannan iddar za ta zo to shine abinda wannan babin zai tattauna yana da muhimmanci a ce su ko mu maza mu san wannan hukunce-hukunce su ma matan su san wannan hukunce-hukunce saboda yadda ka san auren na da ƙima da muhimmanci to haka ma sanin hukunce ku iddar ke da muhimmanci ayan shar'anta mana auren ne domin a tsara nasaba to shi ma sakin an shar'anta mana ne domin a tsara ita nasabar an shar'anta mana idda don a tsara nasaba ka iya cewa an shar'anta aure domin a tsara nasaba a farkon zamantakewa to sai kuma aka shar'anta idda domin a tsare ita nasaba a ƙarshen zamantakewa kenan in mun sallama ga muhimmancin auren don samar da tsarkakakkiyar nasaba to ya kamata ko ya zama tilas mu sallama don samar da tsarkakakkiyar nasaba a ƙarshen zamantakewa wala tansaw al-fadla bainakum nan zo rabuwa kar amince zaman mutuncin da aka yi a baya to abinda ya hada da waccan manufa tashi shine aka zo rabuwa kuma ake ƙara kallon manufar ka shigo jami'a da wata manufa wannan manufar da ka shigo da ita ranar da zaka fita ya kamata ka tuno ta ka shigo da admission ranar ƙarshe ka zaka fita da certificate ka gama ya kamata ka waiwaya ka zato wai manufar da ka shigo get da ita lokacin kana rike da admission ko ka shigo karɓar admission to wannan manufar akwai ta a yau da ka karɓa certificate ɗin da ka shigo da manufar ka same shi ka ce eh dama ka shigo ne da manufar ka kware a kaza ko ka san kaza ko ka samu wayewa kaza ko ka samu ilimi kaza ko ka samu kwali kaza ko kai kaza ko kai kaza to shi ma auren haka yake daka ita idda kamar ita ce zaka iya cewa kwamen na ƙarshe na zamantakewa to sai ka shar'anta mana domin kada a sake cakuɗa nasaba a cikaro da manufar shar'anta aure wanda na cikin alkulliyatul khams manyan al'amura guda biyar da aka dora wa duk wata gwamnati mai hankali in kai gwamnati ba ta yi ba ta da hankali ne ko ba ta da manufa ko san ta nufa ba man gwamnati na da hankali waɗannan alkulliyatul khams sune manyan abin da za ta ba muhimmanci daga ciki akwai tsara nasabar al'umma amma kaga yanzu in ka zo ka tasa wanda aka haifa karkashin gada ya girma ƙarƙashin bishiyar kwakwa ko ƙarƙashin kwalbati ko ƙarƙashin dirimi ko a teburin mai shayi in ya bar wurin to kaga wannan shi dama aslan ma bai da nasabar idan ka miƙa ragamar ga wanda shi dama bai ma da ra'ayin a rika kiran mutum da sunan uban shi sai dai kowa a kira shi da duk sunan da yake so dan in suka matsa za ka ce wani ya kawo uban nashi sai dai ya kalli rana falamma afalat ko falamma afala to sai dai ta yin haka to amma tsara nasaba na da muhimmanci to babu li'iddati yana da wannan kima a wannan bagire yace hiya lit-talaqi min al-hamil bil wad'i hiya ita idda lit-talaqi min al-hamil ga wadda aka saka da ciki to iddat ta bil wad'i da haifa cikinta kamar da Allah ya faɗa suratul talaqi نعم ya hada hada ihdad ne babu al-iddati wal ihdad kuma ko a cikin bayanan ma haka ya hada ba ni na nan bai sa ihdad ba amma kuma akwai bukatuwar shi dole dan da ya dan taka taki guda ma sai da ya kawo ihdad din kila kuma ya dauki salan da suke wa magana da sukan fada in ka ce ihdad takaba in kana nufin takaba da ma'anar zaman wata hudu da kwana goma ma'ana shi ɗaya da idda amma kana nufin ihdat barin ado da wanda aka rasu aka bari za ta to yana cin zaman gashin kai shi to sai dai ba za a yi shi ba kuma sai waccan iddar ta faru to amma dai hadawar yana da muhimmanci tunda mustalahat ne da su duka kowane ke fitowa da cin gashin kanshi kuma yake bada wasu ma'lumat yace to babu al-iddati wal ihdad babin da zai magana akan idda da kuma takaba ine ihdad din hiya lit-talaq min al-hamili hiya ita idda lit-talaq min al-hamili ga wanda aka saki da ciki bil wada'i tana gama iddatta ne da haifa cikinta Allahu Ibn al-Qayyim yake cewa yayi tabibiyar mas'alar har dai ya fahimci ya kai ga matsayar malamai sun tsaya akan kawai bil wada'in nan ne bil wada'i ne saboda wasu na cewa za su dauki abadul adalaini naka sake ta jini uku ko naka sake ta za ta iya jini uku to kuma aka sake ta to kuma ta haifi cikin tafa to shine yake cewa sun kai ga matsayar cewa ita wadda aka saki tana da ciki gama iddatta shine haifa cikin wa ulatul ahmali Allah ya ce matan da aka saki suna da ciki to su wa'annan matan ajalu hunna lokacin iddar su ayyaga an hamlahun kawai su haifa cikin zai fita magariba ya sake ta kafin ya dawo magariba ta haihu ta gama idda in tana da masoya a ƙasa in an koma sallar isha sai ta yi aure amma ba zai ta faɗa goma in ba za ba za ka je na sambatu eh sai a rika sa hukunci a matsa a matse a to da kake sun da laƙi za ka je ka karanta ba kai ka sakin ba ai ya kamata a ɗan rika ba da extension ai ba wani extension a karama kalla tana haihuwa shi kenan ya halatta ta yi aure ya kaga ta riga ta gama idda ba zai ciyar da ita ba ba zai shayar da ita ba ba zai ba ta mahalli ba yanzu kawai abin da ke tsakaninsu shi ne shayar da wannan yara in ta ga dama ta shayar da shi a kyauta wala tan saul fadla bainakum in ta ga dama ta ce ya biya dubu hamsin duk wata kada ya bada komai har kudin treatment din jikinta banda na yara za ta sha madara za ta sha milo za ta sha waye duk ya bi ta ce ta yi mashi consolidated salary ko consolidated charges dubu hamsin amma kuma ya kamata ta kalli ƙarfin shi kata cika mashi abin da ba zai iya ba shi kanshi Allah ba ya ɗora mana abin da ba za mu iya ba zaɓinta na uku in ta ga dama ana gama wanke jariri ta miƙa mashi ɗan shi in tana da visa a hannu mata ita ce ta umara shi kuma ya je wa in ta'asartum fasatur dai ulahu ukhra in kun samu ciki kaka kai zaka samu wanda zata share maka da yaranka tana da wannan ko ta yi kyauta ko ta yi da kuɗi ko ta mayar mashi da yaron shi ya nemi wanda zata shayar idan in yaro yake karban nonon kowa sai nata to a lokacin ya zama dole ta shayar amma kuma ba dole ta yi a kyauta ba zai to tunda yaro ya matsa to sai ka biya sai lissafi sai ya biya wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun wa min al haidi ita kuma mai haida bi salasi haidatin tana gama iddar ta ne da haida uku jini uku ana sai ta jini uku shi yasa aka ce sakin sunna ya sake ta akan iddarta ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum wannan malayo suke cewa wai wannan wattaqullaha rabbakum din da maganar baya yake ko da maganar gabe yake ka ji tsoron Allah karka sake ta sai akan gabar idda in tana jini karka sake ta domin idan tana jini ka cutar da ita wannan jinin ba za ta lissafi da shi ba dole in ka sake tana jini sai ta gama jinin ta yi tsarki sannan ta yi wani jinin sannan ta yi tsarki ta fara kirga nan dauki jinin da tsarki shi kenan amma ko kuma tsarkin da mai gidan ya sadu da ita ya kwanta ya shafe ta shi ma ba a sakin mace a ciki to wattaqullaha rabbakum yana da alaka da wannan ne ko wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna in ka sake ta karka fitar da ita min buyutihinna daga gidansu gidan nata ne karka kore ta sai dai idan ba ta da sukuna irin sakin ya kai uku haka wannan kaga ba ta da abinci ba ta da sukuna sai dai idan tana da ciki wanda duk zamu ji wa'annan bayanan insha Allah shine Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yake cewa wal mutallaqatu matan da aka saki ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru za su jira kafin karkarewar iddar su har su yi tsarki uku ko har su yi jini uku wal quru aw al aqra'u hiya al haidat al quru shine al haidu ko al quru shine al haidat za su yi jini uku wa min ghayrihima nan ne ko daga waninsu ai banda wayannan biyun akwai matar da za iya saki za iya sakin wadda ta tsufa saboda tsufa ta daina jini kaga ita ba ta a cikin masu ciki ba ta a cikin masu jini za iya sakin karamar yarinyar da ko jinin ba ta fara ba to su ne wa min ghayrihima idan aka saki wadda ba su ba kamar yarinya karamar da bata fara jini ba da tsohuwar da ta riga ta gama jini to su kuma bi salasati ashhurin wata uku ne iddasu kaga yadda aka raba abun cikin hikima mala kowane sai ya baka sha'awa in ka bibiye shi da kyau a cikin suratu at-talaq Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum waɗanda suka yanki ƙauna daga ganin jinin haida daga cikin matanku in irtabtum wa iddatuhunna thalathatu ashhur wannan in irtabtum in suna kokwantan jinin ya zai zo ko ba zai zo ba aka ce a ƙarshe suka samu tabbas ya yanke to fa iddatuhunna thalathatu ashhur iddasu wata uku sai ce wallahi lam yahid sai kuma ƙananan yaran da ba su fara al'ada ba aka aurar da ita ko jini ba ta fara ba mijin ya gaji da yarinta ya mata wajarot kawai wata uku za ta yi daga radda in an sake ta a farkon wata sai ta kirga ɗaya ga wata in an sake ta ba a farkon wata ba sai ta kirga talatin talatin talatin kwana ta sai shi kenan suna yi ta riga ta kammala iddarta sai da abinda suke cewa shine idan ta fara iddar da watanni sai ta fara jini to za ta koma idda da jini eh sabo za ta yi idan ko kuma da tana tsammanin jini ya yanke mata ta daina jini saboda shekaru hamsin ila sittin ko fiye haka sai kuma jinin ya zo sai ta koma sai ta yi idda da jini matsala ce da take da ɗan saɓani amma da wannan kusa ita ce matsayar jumhur yace walil wafati arba'ati ashhurin wa ashar wa asharin wadda aka rasu aka batta kuwa za ta yi wata hudu ne da kwana goma kamar kwana ɗari da nawa kenan da talatin ko kwana ɗari da talatin wata hudu da kwana goma ita wa'innan kwanakin su za ta kirga arba'ata ashhuri wa ashara wata hudu da kwana goma haka Allah ya faɗa suratul bakara wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwada yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wallazina yutawaffawna wadanda ake rasuwa ma'ana wadanda ake karbar rayukansu tuwfiya wanda suke rasuwa daga cikin ku maza wa yadharuna azwada da suka rasu kuma suka bar matan aure to su wadannan matan aure ya tarabbasna bi anfusihinna za su yi jira kafin su yi wani auren arba'ata ashhur wa ashara wata hudu kwana goma wannan ita ce iddar ita ita wadda aka rasu aka bari to sai ya ce to ai za ta iya yiwuwa ita ga ta mijinta ya rasu kuma tana da ciki kuma gashi mun yi bayanin cikin iddar mai ciki ko sai ya ce wa in kanat hamila in kuma tana da ciki fabil wad'i kawai in ta haihu shikenan ta gama shine ibn al-qayyim yake cewa yayi tabibiyar wannan mas'alar saboda matsala ce malamin sun har yau ana tattaunawa akai wai da wane za ta yi idda wasu suka ce kawai da haihuwar kawai tana haihuwa wasu suka ce a za ta dauki abadul ajalaini ne misali ya rasu ya batta da ciki wata bakwai sai kuma aka ce to ta yi jini uku a ta wata hudu da kwana goma to yanzu kaga wata hudu da kwana goma ya fi haifa cikin tsawo to sai ta ɗauke shi da yawan ma wasu daga cikin malam maliki wannan fahimtar suka ɗauka saboda suna ga a ɗauki saddin zari'a ina abin nan na saddin zari'a kamar yanzu misali an ce malamai sun yi saɓani akan wai mace ta sa niqabi ko ko ba dole bane sai ta sa wasu suka koma gefe suka ce dole dole mace sai ta sa niqabi in za ta fita wasu suka koma gefe suka ce su ba su karanto shi a dole ba amma sawar fa ya fi muhimmanci in ka zo ka ce wane ne saddin zari'a ga mace ta sa so da idan ta sa duk yadda ka kewaya ba ta da laifi amma in ta ƙi sawa akwai karan da za a yi to ai wanda suka ce ba sai ta sa ba kuskure suka yi kuma ga shi an jara lahira to ke ya haka ila ta ce rabbir ji'un ko kudan mai da ni in sa ta to ai ina ke baki karanta ba ne ai dai an zo nan ba a komawa to shi ma wannan kamar haka ne su sai suke ci a dauki abu abu ko kuma misalin sai ya rasu sai ya batta da ciki wata biyu in ka kaga saura wata bakwai ta haihu in ka cire wata hudu da kwana goma ta gama wata hudu da kwana goma amma yanzu wata haihu ba ta yi aure kenan sai suka ce to a ɗauki abu adul azalai ne shi ne wanda yake ce a ya gama bibiyar matsalar shi abin da ya gani kawai in ta haihu shin haihuwar ce gajerar ko haihuwar ce doguwar in ta haihu shi ya mala nan abin da ya ɗauka kenan ita ce fahimtar mazhabar ash-shafi'iyya wanda shi Muhammad ibn Ali ash-Shawkani ita ce mazhabar shi suna kafa hujja bisa wannan magana da hadisin Ummu Salama wanda yake cikin sahih bukhari da muslim take cewa wata mata daga kabilar aslam ana ce mata subai'a tana karkashin mijinta suna zaman aure sai ya rasu fatuwfiya anha wa hiya hubla sai ya rasu ya batta da ciki fa khatabaha abu sanabili ibnu ba'kak sai wannan abu sanabil ya nemi aurenta fa abat an tankihahu sai ta ki ta aure shi faƙalu suka ce lillahi ma ya sulufu an tankihi hatta ta'taddi akhiran ajalaini ba wai ya neme ta da tana cikin iddar bane mijinta ya rasu bayan ƴan kwanaki sai ta haihu shi kuma wancan Abu Sanabil sai ya zo neman aurenta tunda ya ji ta haihu mijinta ya rasu shekaran jiyan can bayan kwana biyu ta haihu shi kuma bayan ta haihu da kwana ɗaya ya zo neman aurenta shine sai mutane suka ce a ai bai ma kamata yi maganar aure ba ai sai kai mafi nisan ajalin guda biyu tunda yayin mijin ya rasu tana duk da za ta haihu ɗan kwanaki to yanzu sai ta yi wata hudu da kwana goma kaga yanzu ita an saka mata shubuha kenan fa makasat qariban min asharati layalin summa nafasat cikin kasar kwana goma ta haihu sai ta zo dan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata inkihi in kin ga dama je ki aurenki ya riga kin gama hadisi na cikin sahih bukhari kaga wannan wuta ta mutu kenan abadul adalaini ba za ce dole dole sai an dauka ba saboda wani zai iya to ai in an aka ce mijinta ya rasu yau bayan kwana bakwai ta haihu kace ta je ta aure bata mutunta alfarmar zamantakewar da suka yi ba amma ita kadai ce hikimar sanya ta kaba daga cikin hikimar shine dama sanya boda tsakanin nasabobi kada a cakuɗa irar ko jina ne ko nasabobi na gidaje wanda shi yafi muhimmanci shi yafi muhimmanci shi yasa za ga kaman sakin hul'i da abin nan inda matar ta ta fanshi kanta jini da aka ce za ta yi so da abin da za ka kawo na a ba su tazara ko za a zo a shirya kusan ya riga ya bi iska ita ba ta ai ana ba da dama ne inda aka hango akwai ragowar burbushin soyayya duk da darajar kuɗi mace da ba ta da su ta nemo ta ba namiji ba ta san shi kuma sai ka ce to ita je ta je ta jini uku wai ko za su shirya wata shirya za su har ta nemo kuɗi ta bashi ai maganar shiryawa kuma abu ne mai wahalar gaske kwarai-kwarai saboda haka ba za ta ɗauki abadul adalai ne ba sai dai aka fi hujja da wannan hadisi sai a ta ɗauki haihuwar a matsayin ta riga ta karkare iddarta wala iddata ala ghairi madkhulatin babu idda ga wadda ba a tare da ita ba an fahimta ko wadda ba a tare da ita ba ba ta idda kwata kwata ba za ta yi idda ba misali ana gama daura auren sai ce ya sake ta to ba za ta yi idda ba ana gama daura auren misali yanzu kila yana neman wata a wani gida sun ce ba za su bashi ba an yi screening ya faɗi an yi primary bai ci ba jam'iyya ta gabe da farin jini ba ta iya tsayar da shi ba yake nan haka ya haƙura irin da babu gara fa illam yakun ibulun fa mi'iza in ji larabawa ba samu raƙumi ba aka samu ɗan taure ai da babu gara ba daɗi sai zo ya samu wata an gama ɗaura aure ke nan ila a masallaci ila a zaure ko ranar juma'a kawai sai ya ga wayar shi na ɗanɗan daga can gida daga ce to auren nan ka turo mutane kuma shi ba zai iya aure bi ba yanzu me mafita sai ya saki wannan nan take sai a sanar lasifikan da ya ce fatiha sai ya sanar ya sake ta an samu shi danginta amma sai dai ya faɗa daga nesa ko dan danginta inda wani mai zuciya mu zai ma wulakanci ba wulakanci bane ba wulakanci bane dai yar ku ta je ba ita ce first class ba ko gara ta jira first class dinta to a lokacin inda mai santa shi kuma sai ya sa lamba kila shi ma wani ta ture ko ƴan uwan wani suka ture suka jawo shi sai mata waya kina da plan B ce akwai wani ce to shikenan wani to ga yaya to shi dai bai dan gama gyaran daki wani ya daura zaka gama ya ce mutanen su sake zama ya sake daurawa shikenan ta ta ta abin nan Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kun da suka yi imani idan nakahtumul mu'minat idan kuka auri mata mu'mine sun matsallakatumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku shafe su wannan sharuwa sai an kwanta ba an ɗaura aure sai ka je gidansu gidansa amarya a zaure haka yi kuka ɗan shiga wani ɗan lungu za ka tambaye ta wani abu ta ci sadaki ko miliyan ɗaya aka sa ta cinye ko kaɗaituwa kuka yi ta cinye to in ka san da wancan plan ɗin sai ka ɗan riƙa nesa nesa da ita ko fa inna laka fil hayati an taqula lamisa in ka ce ka zo ka ce a yi magana a waya hidindimin da yawa ki turo akan za a tura in ba haka ba sai kayan aikinka su tafi fa malakum alaihinna min iddatin min qabli an tamassuhunna fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha fa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila kuma kai mata mutu'atu talaqi sai dai wannan mut'ar ta mustahabbi ce in an ce mutu a talaki shine ka dan mata wasu abubuwa saboda ka bata mata lokaci gaskiya lalli da tayi da gayyatar dangi da sawa a status da buga invitation duk ka bata mata lokaci sai to tayi hakuri duk kayan da ka kawo na akwatuna ta riƙe ga dubu goma ga dubu ɗari ga miliyan ɗaya ga miliyan ɗari duka ta yi haƙuri kaka ɗan ƙara mata kwarjini wannan ma kila a iya sanarwa a masallacin ko duk wa'annan abubuwan hadda miliyan 100 ya bata kuma inda mai so zai iya zuwa kaga za ta yi farin jini ko ba a daura a ranar ba juma'a mai zuwa sai sai ta samu wani insha Allah wa alaikum assalam na'am
to ni ma'auran abokan shi ke amfani kan su su yi mamashi ka ba shi dama aka zo maganin sa rana aka sa rana ya aka ce kawo sana ki kawo idan ranar biki ya zo sai shi da kuma iyayen shi da ke da auren ba kuma gari ne shi ko abokan ɗaya da abokai su ko sun san ranar da auren ba ko su wanda ba ko suka tafi da auren ana jiran hukumomi a ango su zo a ɗaura aure ba su ba sai ce wa iyayen amarya kuma a ɗaura auren ba matsala an ɗaura aure kullum gidan ango ɗaura aure ce to ai iyaye sun shaida daga shi yanzu kurin a wani zai yi ba kuma an riga daura malam nan zai yi a sai dai ya shiga cikin nan duk da iyayen shi ba su yarda ba shi shi ba za a ce aure bai yi ba ita ce idan waliyanta ba su yarda ba wani ya daura aure bai yi ba amma shi yanzu aure ya yi sai dai ya sake ta nan take sai ya zama wannan ka'idar ita ce za a zo a yi amfani da ita to da abin tambaya kuma sadaki fato ta ci rabin sadaki ita wannan matar ta ci rabi ta cinye rabin sadaki to sai dai abin da za a tambaya shi ne wai akwatina suna cikin sadaki ne ko suna wajen sadaki ne su maza za su ce suna wajen sadaki ne don su rage asara sama mai sadaki ba za a kirga da akwatuna ba wannan sadakin da aka faɗa dubu hamsin shi ne sadakin ta ci ashirin da biyar kenan to zo in ci akwatunan su mene sunansu ba al'adatu muhakkama al'urfu akwai abin da ke ce mala urfu baka ji aka ji malaman dariga na mai ta'adatul baladi kasfun nafi magana dai wata inganta ba ba za gaske faɗi na kana da magana ne an ware a ita al'adar ta ware na shari'a mai suna sadaki ta ware waɗancan to kenan sai a bashi wayancan kayan shi ko da akwatin nan shi da su waye duk za a duk za ba za su ga cikin musamman sadakai ba mafiya haka suka ce tunda nan urfi na da tasirin gaske urfi na da tasirin gaske har ma irin abin da ake yi da ina ga duk wanda suka san auren da ake shekaru 20 30 40 bai ko anan garin haka ake yi in an zo daura aure sai a ce sadaki 300 dukiyar aure 2500 ya dama yi dukiyar aure ta hiya ladda aka samu matsala ta ce to sadakin ku 300 ne sai ta nemo 150 ta baka wanda 150 ilin ba ko gidan ku ba za su yi da kai a saba mai kyau ba dai a tsohon abin nan to amma dai kaga daga baya yanzu da an zo ana narka su ana ana hadawa amma idan gwamnati ta shigo ta ta fitar da wasu tsare-tsare to akan wannan abun al'adar an canza ta kenan kamar mu nan kasar gwamnati bata shigo ba to da kan aka zo aka ce an samu matsala iya sadakin da aka ce sadaki shi za ta ba shi ta ci rabi yayi amma an ka tafi kaman kasashen su Misra in an zo auren gwamnati za ta shigo ita za ta yi tsayuwar daka a ina zaka ajiye ta gidan da zaka ajiye ta zaka kawo lauya zaka kawo lauya akwai lauyan gwamnati a tsakani za a karba takardun gidan da sunanta za a rubuta cewa ka gidan kamar nata ne duk da ka sake ta daga nan har shekara hamsin sai dai kai ka bar gidan ka yadda ka yadda sa hannu sai lauyan kai sa hannu bayan kun tattauna inda wasu shaguna da za su bayar da wasu kudade duk sai kun yi wannan yarjejeniya to da kuka rabu ga takardu kana matsa ko dama kai ma ka sani kawai sai dai kai ka bar gidan in kuka rabu akwai dai al'adar su kuma da hikimar a rage ka mutuwar auren sai rage mutuwar auren amma kuma suna da matsala ta wajen auren na da wahala za ka aure mata biyu kowa sai kai mata gidanta irin wannan kuma kai kana riski ne sai dai ta ce ba ta son ka to sai ku kulli sai ta yi gaba amma kai ka ce ba ka son ta tafi ina ta tafi ina ban ka rabota da gidansa an ba da ɗakin ta ga kanninta me kake so to za ga ba sa da mace macen aure sun takaitar da wannan to sai dai kuma auren na da tsada na ga mutum yana da PhD uku hudu Najeriya ne ba cika yi ba ko ai ta labari ai PhD a fil guda hudu ba ma ba su da yawa ma su ko can za ga mutum yana da PhD hudu biyar bakwai goma fil daban-daban fa inji yana da PhD a engineering yana da PhD a linguistic yana da PhD a economics yana da PhD a political science duk shi kadai amma bai bai iya aure ba kudin sun ki taruwa kudin sun kita ba sai za za ga matan na yin yadda suka ga dama kwarai da gaske in ka je ka samu aiki sai ka sa lambar ta a alat in an biya ita za ta kira ka da ce an biya kuma ATM na hannunta saboda an shaku ta ce to wannan watan zan canza kaya kai kuma watan gobe sai ka canza sai ka ce yayi to kaga al'adu ne su ba sa jin cewa haka akwai akwai damuwa kaga indiya kuma mace ke biyan sadaki su al'adarsu kenan in mace ka ganta kana so har kuka haba komai ita za ta yi daga kai da zaka aurar kai ke da ita za ta baka kuɗi kaga su kuma al'adarsu ce duk da ba addini bane wannan kuma amma wancan kasashe za ga musulmi ne suna gudanar da shi haka da haka idan mutum ya saki matar shi a irin wannan yanayin ta ba za ta yi idda ba shi yasa aka ce saboda ba za ta yi idda ba sai aka ba ta rabin sadaki Allah ya sakwalliya ta kenan na dan rage asarar adan da tai da dan gayyatar kawaye kila ta dan yi cincin da bonds da sauransu shine waccan ayar Allah madaukin sarki ya fayyace mana yace wala iddata ala ghairi madkhulatin babu idda eh wa na din kuwa ba ko wala iddata ala ghairi madkhulatin biha wal amatu kal hurrati ai fi iddatiha ko ita baiwa kamar ya take a cikin idda wannan matsalar khilafiya ce kuma shi ya karkata inda gaskiya ba nan ne jumhur suke ba da sauran ya hadisan da ya kawo wanda suke karfafa wancan bangare cewa iddar baiwa rabin iddar ya ne ya zate wata jini uku baiwa zate jini biyu a akan idda ne wala amatu ai iddatu haka la hurrati kamar yadda shi mai sharhi ne ya faɗa iddar kuyanga yace kal hurrati kamar iddar yani sai dai idan yana maganar hukunci ne wajabcin da ke kan yata ya idda in an sake ta ko an rasu ambata akwai irin wannan nafsul hukumi akan baiwa ita ma an rasu ambata ko kuma in an sake ta amma dai akwai ita ita ya ta wajen adadi tana yin rabin abinda ita baiwa tana yin rabin abinda ya za ta yi ne jini uku sai ta jini biyu wata uku sai ta wata biyu ba za a ce wata ɗaya da rabi ba wata biyu za a ɗauka wa alal mu'taddati wajibi ne akan mai idda ta rasuwa lil wafati mai idda rasuwa ihdat din kenan ko tarkut tazayyuni barin yin ado da gayu mace mijinta na rasuwa dole kayan ado ta ce shi ma wannan kayan adon zai dawo karkashin urfu ne cewar da ake baki ai akwai matar da sai ta sa bakin ma take haduwa ta zaka ce duwar tawar aka rasa aka wuce ta sa bakin kaya a shi ma bakin akwai na ado a abinda ake kallo shine ita a irinta me me me me arha talaka ce aka rasu aka bar ta nemo wasu tsoffin kaya sai ta rika sawa matar gwamna ce gwamna ya rasu sai a maida ita sabbin atamfofi irin yayi na banin nan yan dubu biyun nan turmi dubu biyu ta dinka mata kala goma ko sababbi ne ai ita a wurinta ba karamin mulakanci bane ko ba karamin na kasa bace matar gwamna da atamfar dubu biyu turmi gaddaman masaka nan kala nan amai nan waye kuskure daga masaka to irin wannan kowa da irin shi amma dai duk wani abu da zai shiga karkashin mafhumu tazayyuni ba za ta yi ba kaga ba za ta shafa mai mai kanshi ba ko mai mai sa taushin jiki ba da shafa turare ba ba da sa tufafi na ado mai tsada ba wanda yake na alfarma ne amma za ta sanya dai tufafi na yau da kullum za ta sanya tufafi na zaman gida da sauransu wa'annan duk za ta yi kuma za ta yi wanka za ta yi wanka da sabulu za ta ma dan shafa mai gwargwadon wanda yake ba mai tsada bane a irin matakinta duk wannan za ta yi an fahimta to yace za ta kaurace ma at-tazayyun sannan wal muksu fil bait alladhi kana fihi inda mauti zawjiha daga cikin abin da ke kanta wa alal mu'taddati lil wafati al muksu fil bait alladhi kana fihi inda al maut zawjaha za ta zauna a gidan da suke tare da mijin mana gidan aurenta inda nan ne suke mijin ya rasu ya batta ko nashi ko na gandu ko na haya to anan za ta yi idda sai in akwai lalura na haya ne dama watan nan kudin suka kare yana ta ma fafutukar ya za a yi biya sai rashin lafiya sai ya shagaltu da sayan magani sai ya rasu bai biya ba yanzu kaga ba dama a ɗibo kudin shi a biya haramun ne kudin shi sun zama na gado to yanzu a lokacin ba laifi sai ta koma gidan iyayenta ko na gidan yayanta ko gidan wani dai haka cikin yan uwa sai ta yi iddarta a wurin shine yake cewa au bulugi khabarihi wannan shi kuma ana daukar shi a matsayin in wa'incin sharuɗin sun cika ne ko kuma ta zauna a gidan da labarin mutuwar ya same ta tana nan Zaria tare da mijinta ɗan uwanta na Sokoto sai da tafi Sokoto mahaifinta da waye suna Sokoto nan kuma gidan haya suke tana Sokoto sai labari ya zo mata mijinta ya rasu in ta dawo nan sai an nemo kuɗin haya an biya ko ba dangin yaba nawa ba kawai sai ta yi zamanta a can ba sai ta dawo zariya ba shi ne aubulu ya kabari mautihi ɗin kenan ko kuma isar labarin labarin ya same shi ita ta kaba tana farawa ne daga rasuwar miji ba daga isar labarin ba ila mijinta soja ne suka tafi aka yi ta yaƙi suna dai ɗan waya jefi jefi zai ce mata to za su shiga daji kila za ta daɗe ba ta ji shi ba saboda ba network kaga bai dan ba rusuwa zai tsammani ba sai bayan wata hudu da kwana goma sai ga labari daga gidan soja cewa ai ya rasu tun wata biyar kuma ita yau labari ya zo mata yanzu ta riga ta gama ta kaba kenan ta riga ta gama ta kaba ba a ramuwa idan kuma saura kwana ɗaya ya rage sai ta yi mazar cire kayan adon jikinta gobe da safe ta gama takaba shikenan an wuce wurin suna ka takabar na farawa ne bi mauti zauji la bi wusul khabari mauti ba wai da isan labarin rasuwar shi ba nan yana maganar zaman da za ta yi ne suna ka za ta iya zama a gidan mijin shi aka fi so in gidan shi ne ko gidan hayan da ya riga ya biya ko gidan gandu ne na mahaifinsu ne shi ma yana da yanci to a nan gidan za ta zauna amma ka'ida shi ne gidan kawai za a bata ba abinci ba kula da lafiya ba abin sha komai ita za ta yi wa kanta ko kuma a raba gado a bata ta ci a gadanta amma na cewa ya rasu ragowar gari ragowar taliya ragowar daddawa ragowar magi duk wannan sun zama cikin kayan gado ko a raba su a matsayin gado ko a sayar da su a sai mashi likafani ko a biya masu haka kabari in ta zauna in kuma gidan ba zai yi ta zauna ba kila babu cikakken tsaro kila ba za ta samu kulawa ba za ta yi koma gidan mahaifanta don ta samu irin waɗannan kulawa idan ba za ta yi ta iya zama ba saboda babu wanda zai iya ciyar da ita ba laifi a babi na lalura ta rika fita ta yi hidindimu ta fita ta je ta yi aikin ofis ta dawo ta je ta karantar ta dawo ta fita ta je ta yi aikin ƙarfi ko kasuwanci ko sana'a ta dawo ƙa'idar dai ita ce ta tabbatar ta dawo gidan kafin rana ta faɗi ko ma me ake kar ta fita sai da safi kuma kar ta kai faɗuwar rana ba ta dawo ba da ko a duk abin da ake zuwa shida ta dawo gida to wannan babu laifi ta iya yin irin wannan in za ta fitan kuma fattakullah masafa'atun sai ta kiyaye wa'annan ka'idojin shine wal mukusud din kenan wannan matsalar na'am alaikum assalam eh a za iya cin gaba za iya ci gaba da kasuwanci a gidan ma za ta iya yi tunda dai shi ba dama a taba komai nashi yanzu wa zai ciyar da ita dan adam kuma dole ya ci abinci za ta iya ci gaba da kasuwancinta in lalura ta sa sai ta dan rika fita to shine kaida ce to kada ta wuce magriba bata dawo gida ba duk abin da za ta yi ya zamana dai kafin magriba ta dawo gida ta kwana a gidanta in ya so da safe kuma ta iya sake fita wayannan su ne matsaloli wa alaikumus salam na idda ko takaba a shi siyasa ba lalura ba ce a wannan kawai a ita aje masa mukamin sun ba za su bari ta gama ta kaba ba wannan ba lalura ba ce kuma siyasa yana ga dai ko tana cikin sana'o'i ne zai wuya ta shiga cikin nau'ukan kasuwanci wanda ba ya rike za a ga to sai a hankali to da haka in dai harkar siyasa ce kwata-kwata ba za ta fita ba za ta zai ta zamanta a gida shine shine takaba yace faslun yajibu istibra'ul amati almasbiyati ya wajaba ku yangar da aka kamo a yaki tayi kakkabar mahaifa shine istibra'i wannan galiba wannan babi ne istibra fasali ne istibra ya shafi ku yangi ne ka tafi aka je aka kai hari rundunar musulmi ta kai hari sai ta kamo mata sai aka raba su a matsayin kuyangi sai aka baka daya kaga zaka iya rikarta a matsayin kuyanga zaka iya rikarta abin nan kuyanga dama mata ne ku mata ce ko kuyanga to amma ba zaka rike ta kuyanga ba tunda ai kila can tana da miji ko ana da tabbas tana da miji ko ana da tabba ko ana kokon tana da miji to wani wanda aka ba ko wanda ya sayo ta kamar yadda ya faɗa wal mushtara to ba zai kwanta da ita ba sai ya bata tazara ta yi jini ɗaya shine istibra shine kakkabar mahaifa wannan dai zai tabbatar da ba ta da ciki in ta jini to ya to ba ta da ciki to shikenan yace wal mushtarati haka wanda aka siyo wa nahwihima da makamantansu dole sai an jira sun yi kakkabar mahaifa bi haidatin da haila ɗaya in kanat ha'ida in tana jinin wal hamili bi wad'il hamdi in kuma an kamo ta tana da ciki to sai an jira ta haifa cikin ta kaida kenan idan kuma budurwa ce ana da tabbas bai ta ba za ta yi kakkaun mahaifa ba shine kaida kaga an raba su kenan da mai ciki mai haida da kuma budurwa yace wal munqati wal wa munqati'atul haidi wadda hailarta ta yanki to ita kuma menene kakkabar mahaifarta ayi amfani da duk damaimaki da ake da su hatta ya tabayyana adamu hamliha har sai an samu tabbacin ba ta da ciki za iya gwajin ciki hanya ce ta istibra'inta ita an kamo ta ba ta jini in ka ce a bari ce jini daya sannan a gane tana ciki ko ba ciki ba za a gane ba to yanzu ya za a gane tana da ciki ta ce ku a zamanancen ku ku yi amfani da duk damar da kuke da ita mai nuna cewa tana da ciki ko ba ta da ciki aka yi gwaji aka yi waye aka yi waye shikenan yayi ba damuwa yace wala tustabara'u bikirun ita budurwa ba a mata kakkabar mahaifa ya je ya suyo budurwa a kasuwa kuma yadda sharadin yana da tabbas ita ce budurwar ce wala sagiratun haka karamar yarinya ba a sa ta sai karkabar mahaifa wala yalzamu alal ba'i shi wannan karkabar mahaifa ba a tilasta shi ga mai saye wa nahwihi da makamantan shi ba za ce dole dole ba tunda waɗannan ya siyo amma in ba su bane to ya lazimci mai sayarwa nan da yake alal ba'i idan duk wannan hukuncin da aka yi magana na kakkaban mahaifa ana yi ne ga wanda ya sayo kuma zai kwanta da ita amma shi dan kasuwa ne an gama wani yaki a nan waje an kamo kursunoni matan aure yan mata masu ciki to shi mai sayarwa ba dama a ce mishi to ya jira sai kowace ta kakkaban mahaifa sannan ya sai da ita a ai da ya kamo su duk yau in suka shigo ma ya sayar da su amma wanda zai zo ya saya to shine yulzamu listibra ake tilastar mashida sai ya sai ya sai ya jira ta yi istibra'i to daga nan sai ya kwanta da ita sai ce babun nafakati babin ciyarwa ciyarwa da miji zai wa matar shi wannan babi ne mai muhimmanci so da dama maza za su shiga wuta saboda wannan babin saboda gazawa sai ga sai ka ji wani ma wai har fada yake yi wai zai tafi shi da aiki shi kadai to to ya da Allah in ka gama hushin yi mana bayani ya kake so ayi ai ai ai yayin tana da kuɗi zai ta karbo ai baban tana da kuɗi zai ta karbo ai kodiyar mansa Musa ka auro kai kuma ka zama kaman irin beran cocin nan ba kawai mai mala to haka dai dole za ku tabo tunda ta tare tana son ka magana kudin babanta kudin babanta ne kai ko na ta nema dai kai ta cin bashi kuna bitar ayar suratul baqara ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu ku siyo irin hard cover nan ko kullum a rika rubutawa ka karba 1800 kenan zace insha Allah wa Allah ya fa tawakkalu in kuntum mu'minina sai an biya to ciyarwa shine abin da malam zai tona ne yace babun nafakati babin ciyarwa tajibu ala zawji lizawja ciyarwa ta wajaba akan miji ga matar shi to wai menene namiji zai ciyar da matar shi malamai kusan suka haɗu gaba ɗaya cewa an ban ma al'ada a ƙasar Hausa me za ka ciyar da matarka a ce ka ciyar da ita kaga yanzu in ka je wani yankin dan ka ajiye wa matarka buhun masara buhun dawa galan ɗin man gyaɗa a wani yankin baka ciyar da ita ba ba shi ne abincinsu ba yi ai ba shi wani abincinsu a wani yankin baka ciyar da ita ba in baka cika mata firiza da kayan marmari ba apple ayaba inabi rumman wa nakhalun wa rumman to kaga baka ce da ita to yadda al'ada suke a can ishi ne amma kaga a zariya misali yanzu ka da buhun masara buhun gero buhun wake galan din man gyada da na manja to me rage kuma sai rufilin kawai da buhun gawayi da kawo na ice sai dan na kwantanjansi ko shikenan ka ce da ita to urfi ake ban mawaya tantance amma dai wajibi ne namiji namiji ya ciyar da matar shi in tana da tafafin kuɗi kai kuma ka sa tafafin talauci to haka dai zaka bubbuga ka nemo ka bata sai dai kawai saukin ga alfarmar da aka yi mana a addini shine in ka samu abincin mutum ɗaya kana da mata kai zaka fara ci mm kai zaka fara ci ka buga ka buga tun safe da kyar ka samu wani alalakato guda ɗaya to kai zaka cinye saboda mai nema in bai ci ko wata na shi za a nemo ba hadisi bane amma dai ya goyi bayan waccan ka'idar wani yazo ya rasulullah wala dinari ɗaya na mallaka yace ka ci abinci da shi in kana na biyu ne sai matar sai ta matsu tace to yanzu matar ta matsu inda na uku sai 'ya'ya ko ko 'ya'ya ne na biyu ko aimaniji ko tsamul isnaini kafis salasa to yace wajibi ne Allah madaukin sarki yayi umarni da haka liyun fiq du sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wa 'ala al-mawludi lahu wajibi ne ga wannan da aka yi wa haihuwa rizquhunna ya azurta mata da abinda ta haifa wa kiswatuhunna da kuma abinda suka haifa yi masu tafafi da ita bil ma'arufi daidai da shari'a wai suka ce urfan gurgudan al'adarsu al-imamu shafi'i yayi wani tafsiri da malamai sun mashi ca zalika adina Allah ta'ulu yace ka iya takaituwa da mata daya dan kada ciyar da iyali yayi maka yawa sai aka istinbati a wannan tafsirin nashi da cewa ashe wajibi ne miji ya ciyar da mata kuma wannan fagwargwadon yadda za ta ƙoshi kenan tana da mugunci kanka za ta ƙare ka wuri irin wadda tiya ɗaya da rana tiya ɗaya da yamma tiya ɗaya da safi tiya uku take ci kullum na shinkafa in za ta sha minerals kwalba ashirin da kuɗin nan za ta zuke su to ya ba da ka iya haka za ka yi ta bata ka auro wadda sai in aka kai ta gun tela tela ta gwada ta sai dai turmi uku to da Allah ya ta da auki za ka za ka so turmi uku ka siyo wata kaman allura irin lamba bakwan nan ta teloli to ita kuma haka za a ba ta falle ɗaya ishe ta a kai su gun tela ke turmi uku ke kuma falle ɗaya turmi uku da falle ɗaya kenan ita wannan in ta hushi ta yi ƙiba in ta fushi ta yi ƙiba in ta ƙiba ita ma sai a ja lissafi amma za ga wata wasu matan ina ga sai na malaman mazan fiƙihu ne ko wai ta zaunar da mijin wai wancan tana ta ciwo ya kamata duk in wancan ta yi ciwo ita ma a bata kuɗin an kashe mata dubu hamsin a wata ita kuma a ɗauki hamsin ɗin a bata sai a wani gidan kaɓa kaɓa aka yi wannan fatawar a yanzu in kina so ki ci kuɗi ke ciwo kuma idan na gano na ƙarya ne ƙwandala ta to da kan ka auro mai laulayi ba maganar ciwo gidan lafiya gidan miji ko ciwo a ba wannan ka'idar in ka auro mai laulayi haka za ka ɗauki ƙaddara cikin bauta ne haka za a yi ta kaiwa da komowa daga nan har cuba har germany har india haka za ka yi ta visa ana tafiya neman magani kuma allah zai baka lada da ciyarwa da magani suna tare ne wanda aka ce ka ciyar da shi to lallai ka ba shi magani akwai waɗansu ƙa'idoji kamar guda bakwai da suke da muhimmanci a kula da su na ɗaya shine anna nafaqatal zawji ghayru muqaddara balil ma'ruf ciyarwar da aka ce mijiye wa matar shi ba a faɗi gwargwadon abin da zai bayar ba an bar abin ne ga al'ada na biyu anna nafaqatal zawjati min jinsi nafaqatil walidi kilahuma bil ma'ruf abinda mutum zai ciyar da matar shi daga jinsin abinda mahaifi zai ciyar da ɗan shi ne kina abinda zaka ba ƴaƴanka ita zaka ba shi zaka ba su aka abinda zaka ba mahaifanka shi zaka ba ta gurgurdan yadda kai ka samu ai da ma abinda ka samu shi ake tsammanin zaka ba iyayenka zaka ba yanka to ita ma tana nan a cikin wannan da'ira infradul abi bi nafakati auladihi sannan da aka ce ka ciyar da ita to ana nufin hadda abinda za ta haifa idan matarka ta hayyayi ta haifan maka ƴaƴa to kai zaka ciyar da ƴaƴan da ita ce diyar mansa Musa ko tana da dukiya fanta ba sama ba za ta ciyar maka da danka ko kwandala ba aikinka ne sai dai ta ciyar maka bil ma'ruf ko kuma ta ciyar a matsayin bashi amma za ga wani ma sai ce wai su zauna su zauna tunda tana da wadata ta rika ciyar da mata ya rika ciyar da maza in yaga tana da ciki ya ta roƙon Allah sai Allah ni ni ba na so in yi abin nan irin na mutanen jahiliya Allah ya bada mace da ƙara wa matar lodi amma idan matar ta ce to bisa yarjejeniya ka banni ina aiki ka banni ina kasuwanci to maganar duk wani abin da ya shafi sinadari na gidan nan na abinci na ɗauki kawai abin da zaka yi tsurar shinkafa zaka kawo ko masara zan biya school fees kuma na yara da na islamiyya da na boko da kananan da manya almuslimuna ala in suke wannan rijinar yayi amma ba zai tilasta mata ba yace dole dole sai ta yi sai dai idan tana aiki ya nemi ta bada wani abu taki kuma yana da damar ya hana aikin yace to gobe da safi ki je ki rubuta ritaya dan daga gobe ba za ki ƙara fita ba to gaga sai a dan haska mata to ki dan watsa mashi wani abu in kika ji haka haka ki dan bashi haka haka shi ma da haka dai uba shi zai ciyar da ƴaƴan shi shi kadai babu hannun uwa a ciki anna zawja wal aba idza lam yabdul an nafaqata al wajiba alayhi falizawjati wal auladi an yaqudu qadara kifayatihim bil ma'ruf ka'ida ta hudu shine idan uba ya kauran ciyar da ƴaƴa da mata ya halasta ga matar kuma ya halasta ga ƴaƴan su sata da gwargwade da za su wadata na faɗi kalman sata ne don abin da ya fitowa fili sai su mamaye shi su buga makullin su to in ya fita in tana da ƙwarewa ma har ta kira shi in ta rika jin karan mota su kuma gidansu ba titi a kusa kaga ta tabbatar yayi nisa kenan sai a bude sto a diba wadda ma ni nace da natsuwa sai ta ɗiba amma za ta ɗiba bil ma'ruf annabi ya ba hindu wannan ka'idar abu sufyan mawadaci na ma bakin marowaci ta ce na ɗiba abin da zai ishe ni da ƴaƴana annabi ce hai ki ɗiba gurgurdan abin da zai isa su da haka mudu ɗaya zai ishe su sai yana ba su rabin mudu kullun sai su yi tsarin su ƙara rabin mudu su ƙara rabin mudu to wannan ka'ida wannan abun ba sata bane ba ha'inci bane ba cin amana bane to sannan ita annal mar'ati idza qadarat ala akali kifayatiha min mali zawjiha lam yakul laha ila al-fasl sabil idan miji ya kama matar shi tana dibar amfanin shi don ta samu wanda zai ishe ta da ƴaƴanta bai da hurumin ya ci mutuncinta ba sata ta yi ba ba yaudarar shi ta yi ba halal ta yi kazan ko ba za ka yi bacci ba a ce ka yi laifi so halal ta yi so da ka bai da hurumin ya ce mata ta ci amanar shi annaman lam yaqdur yuqaddiruhu Allah ta'ala wa rasuluhu min al-huquq al-wajiba fal marju ilayhi ila al-urf duk abinda Allah bai faɗi abinda za a bayar gargwadon abinda za a bayar ba to za a mayar da shi ga al'ada an ce ka ciyar da ita al'ada ka tufatar da ita akan la al'ada ka sa mata wurin zama akan la al'ada in aka yi haka ya ishe mutum na bakwai annaman mana al-wajiba alayhi wa kana sabu thubutihi zahiran فلمستحقه أن يأخذ بيده إلى قدر إذا قدر عليه كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم wannan ka'ida ce amma duk sadda uba ya gaza wajen yi wa ƴaƴan shi da matar shi abinda ya wajaba to ya halasta su diba kaga ta ba mun ba da misali da ciyarwa ba ta da lafiya ƴaƴanta ba su da lafiya yaki ba da kuɗin magani in tana da da pin ɗin shi ko sai ta ma likita transfer sai ta share alat ɗin ko da ka ce an ba su satar amsa kuma amma maza da yawa ma'ai matan ba su san pin ɗin ba ko suna sani to kaga in ta sani za ta yi haka likita nawa ka gani dubu ashirin zan kwaso yara in kawo shikenan ya zo ya ta zagi ya ce bankuna sun lalace na galiban su ba za su yi cutar ba ko? E to kuma haka ne gaskiya na yi da wannan maganar galiban wanda matan suka san fin ɗin ba za ta kai wancan ma matakin ba saboda yana ga ya ma yadda da ba za ta kai ɗin ba ne ya sa har aka sani ko amma an ka san da da sayi ka yi wanka da fetur ka raɗi wuta ne ai wala tulku biya ne ku ilanta haluka lalle haka ne kuwa dai ka san ba matsala da nan ta sai to ma za ta taba ba wayannan abubuwan da yana ci abin da yake da muhimmanci suke da muhimmanci a kiyaye a babi na na na ciyarwa da sauke wajibin da Allah ya dora wa abin nan iyalai ina ga zamu yi tsayawa nan ko sai mu tashi wal mutallaqatu raj'iyya cikin wanda ya wajaba ka ciyar akwai matar da mutum yayi wa saki raja'i wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh a sakin yayi ko uwa ko uba suka tilasta wa ɗaya sake matar shi ya fahimci e ta saku sai dai sai to mama a dawo da ita ne a sai dai a dawo da ita kuma in ya san da matsala to sai ya haɗo su da wanda za su tantance matsala ta anya lafiya kuwa ita take yaba mata kuma yau ita ce ta kira ni ta ce wai a saki wance anya lafiya don irin haka ne to zai iya sa sai a bincika amma dai lafiya lafiya ne iyaye suka kira ɗa suka ce mishi ya saki mata ai kafin rana ta faɗi ma ya sake ta yafi mishi riba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh Ah. hannun samu horo ai ba za su yi haka ba eh ba ba su da wannan hurumin saboda inda zai bata abin da zai rike ta shikenan ba damuwa bace ya samu wasu yan kudi yanzu misali kawai ya dan zagaya sai ya ga buhun kabeji kawai sai ya ziyo kaga ana ci da kuli ana ci da yaji ko ana ci da ana cin shi ma haka a ci danyi a ci da fafi a ci sulalalle yace a ci cin shi har ya kare ba damar ce bai mata abinci ba da za a tuntuɓi likita ma zai ce wannan kabeji yana da matuƙar amfani ko bai da haɗari a ita cin shi kullum ko ya je ya ga buhun dankali arha kawai ya kwaso buhu bakwai ya ce a ita ci sai ya ƙare a gaigaya a ci ɗanye a ci mafi a ci soye to kaga ba dama ta ɗiban mashi ya ba ta abinci to wannan sabuntawar wani abu ne kuma na kyautatawa wanda za a so a ce hakan ta faru وعليكم السلام ورحمة الله eh eh eh da tufatar eh e za a iya hana ta mutum zai iya zai iya cewa ba za ta ta yi ba ko kuma ya ce zai batta ta yi amma ya sanya waɗansu ƙa'idoji ta misali sai ya zo ya ce to kin ga na baki kina yi kila ma a hannun ta a hannun shi ta yi duk karatuttukan ma da ta yi sai shi to shikenan ke ce amarya ko ke ce uwar gida ga wannan na auro ita ba ta ma karatun ko ma ba ta yi karatun ba yanzu abinda za a yi zaki je ki ta aikin ki amma duk wata ni kuma zan rika ba wacin 20 wannan 20 nake ba ta kake saran zan baki ke na kina cikin kyale ki da aka yi ki rika aiki ke ma ki rika ba ta 2500 eh in ba ki nan da yanzu ita ce alfarmar ɗakin ki amma aka tabbatar da ke kadai ce a gidan nan kullun sai an miki sata in banda weekend yanzu kin ga ita wannan baiwar Allah da ita security ki da an ji dan motsinta bab za a bar ba ma za a shigo ba an san tana na to ya ce to ke ma ki rika bata biyar ni kuma zan rika bata 20 da haka duk wata tana 25,000 ke kuma ki je ki sha'anu ki biha in aka yi wannan ma babu laifi yayi kwa zuwa ce to shikenan ke kina aiki da sallah zan ma wannan kala biyu ke kuma zan miki kala daya in aka haka yayi saboda waccan alfarma take da ita wannan ba ta da ita ce za ka maye gurbin ta ana in aka yi haka bisa fahimtar juna babu laifi in aka yi haka amma dai kuma ka yace zai hana ta bayan ya san ka zo za ka aure ta ka ce maka tana da digiri kuma sai ta ce za ta yi aiki kuma sai ka ce baka yadda ba to sai ka kawo mana hadisin da yake faɗar falalan da amfanin shan takardar digiri in aka jika aka yi tuwo da miya da falin digiri na abu a misali ko biyu ke maganin ciwon me yake yi ai wannan aiki shine maganin shi tunda aka ce maka tana yi yadda sai ka ce a to kai ba za ka aure mai karatu ba sai kai kauye can za ka zama tala arabu kaga ita ba ma da san me aiki ba aiki ta dai san aikin gida ba da san wani irin aiki ba so da kan ka san ba ka so a zubar da ruwa ba kwando za ka siyo ba eh baho mai kyau za ka siyo ko gilas amma in ka siyo rariya da kwando to fa za su riƙe ruwa ba fa su da kan ba su riƙe ba kakkai mamaki dama ka san za a rina Allah ya samu gaci subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik